الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر الصبر hudu ga watan rabi'un al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da bakwai ga watan tara shekara 2024 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi shahararre matnul akhbariyi wallafar abu zaid al'akhdari rahimahullahu ta'ala to ina jin mun kammala shimfiɗan malam da ya kawo akan abubuwa da suka shafi mukallafi a ɓangaren wajibai da kuma ɓangaren almuharramat to ana yin haka ne saboda a gyara zuciyar musulmi kamin a kai matsayin bayani akan abubuwa da suka shafi ibada ta gabai tsarki sallah azumi da sauransu to shi yasa za a fara kawo maka wasu abubuwa wanda su ma tsarki ne ana kiransu da tsarki na ma'anawi eh wato a fara gyara zuciyarka daga riya da sauran abubuwa saboda in baka rabu da waɗannan abubuwa ba to ko ka shiga sallah azumi zakka to waɗannan za su yi tasiri sai su lalata maka wancan abu shi yasa mala ya fara wannan shimfiɗa ɗin domin ka gyara zuciyarka sosai ka yi mata sabis to wannan darasi shine darasi na shida za mu tashi faslun fi tahara ya ce wannan fasli ne zai muna bayani akan at-tahara ai faslun haza faslun fi bayani tahara fi bayani at-tahara wannan fasli ne da zai muna bayani akan saliki eh na gabbai kenan na zahiri wancan tsarki ne na mi na zuciya to sai malam ya ce a tsaharatu kismani sai ta lafazin a tsahara masdari ne na tsahura akan ce tsahura awa ha'un damma akan ce kuma fahara a waha'un ɗin fata mubari zai zamo ya tsohuru da na shi tsohura ɗin da na tsahara ɗin to wannan shi ne fahara ya tsohuru fahura ya tsohuru to ma'anarsa a luga ana nufin annakawa wannan zafa wannan zaha ma'ana dai tsabtace abu shine asalin at-tahara min al-adnasi wal aqzari daga datti ko kazanta to masu malamai na fiqihu idan suka ce at-tahara suna nufin sifatun ce hukumiyya wata sifa ce ta hukunci da hankali ya tabbatar da ita wato ko da ba a kawo nasi ba a hankalce hankali zai tabbatar da ita tujibu li mausufiha tana wajabtawa ga wanda ya siffantu da ita jawaz istibahati salati bihi aw fihi aw lahu wato in ka siffanta da ita to sai ta halatta maka yin sallah kai karan kanka shine lahu ko ta halatta yin sallah bihi in sutura ce ko ta halatta maka yin sallah fihi wato bagiran da za ka yi sallah kenan to wannan shi ake kira da fahara ita tana da alaƙa da abubuwa guda uku mai sallah ko mukallafi fura sai wurin da za a yi ibada to sai mala ya ce ƙismani malamai sun kasa ta gida biyu taharatu hadasin akwai tsalki na hadasi idan an ce taharatu hadas shi alhadas a wato wata sifa ce ita ma suna cewa almani'ul qa'imu bil a'dha'i li mujibin min bawlin aw nahwi wato wani abu ne wanda yake tsaye ga gabbai shi bai da alaka da sutura yana da alaka ne da gabobin jiki na dan adam wanda kuma yana hana maka ka yi wani abu na ibada matukar akwai wannan sifar tare da kai kamar fitsari kamar gayadi kamar fitan mani kamar fitan mazi da makamantansu sau da haka shi ma'anawi ne ba wai ganin shi ake ba ba a ganinsa wa taharatu khabasin akwai kuma tsalkin khabasi shine tsalki na ƙazanta na najasa wanda kana iya ganinsa kana iya taɓa shi to shi kuma yana iya shafuwan jiki yana iya shafuwan sutura yana iya shafuwan wurin da ake ibada to da da taharatu hadasin da taharatu khabasin wala yasihu li jami'u su biyun nan duka ba za su inganta ba ta fuskar tabbatuwa illa bil ma'i tahiril mutahhiri sai in an yi tsalkin da ruwa a tahiri li nafsihi ruwan da yana da tsalki a karan kansa al mutahhiri kuma yana tsalkake waninsa wato shine al-ma'ul mutlaq shine ruwan da huwa allazi lam yataghayyar shine ruwan da launuhu launinsa bai canza ba aw ta'amuhu ko ɗanɗanonsa bai canza ba aw ra'ihatuhu ko warinsa eh to duk ruwan da ka duba kaga sifofin nan guda uku su canza ba nashi shikenan ya zamo ruwa al-tahir ya zamo al-mutahhir to da shine in ka yi amfani da shi wajen kawar da taharatu hadasin ya zan abin ya inganta ko taharatu khabasin ko ɗaharatu habasin ko? to saboda haka wannan kenan eh amma abin da ya shafi sutura ko jiki sutura ko wurin da za a yi ibada a babin taharatu al-khabas to shi wannan ba a buƙatar ruwa a tahir al-mutahhir ko sabulu ka sa ka goge abin ka wanke shi kenan ya wadatar saboda shi wannan min babi annazafa ne ba babin ibada ba ne amma ce wadda ya wala ya sahul jami'u yana magana alwala yana magana kuma wanka na janaba to su su biyun nan ba za ka yi su ba sai da waɗancan abubuwa guda biyu a gani to wannan kenan so da haka idan fitsari ya zuba to ko ruwan omo aka samu inda an wanke wurin ya riga yawon to cewar da ya wala ya sahul jami'u illa bil ma'i tahir al mutahhir to maganar akwai akwai abun nan ba a cewa dan zaka wanke rigarka da zaka yi sallah da ita ai sai ruwa zalla ko omo ka sa ka wanke ko baka ɗauraye ba ka shanya shikenan in dai najasar ta gushi sai ka sa abu ka kai sallah yan gani amma abin da ya shafi a ruwalla wankan janaba to wannan dole sai da ruwa wanda yake mutulaki eh sibal ya ce bima yi fari ƙuhu galiban to shi ruwa ta fuskar shigowar wani abu cikinsa nau'i uku ne wani lokaci najasa takan shige shi sai ta canza shi to kaga a wannan lokaci ruwan bai da amfani sai dai a zubar ba abin da za a yi da shi ko ibada ko al'ada akwai sadda kuma abu mai tsalki zai shige shi sai ya canza shi to shi mai tsarkin nan kala biyu ne akwai wanda bai da alaka da ruwa ta fuskar makwabtaka ko zama tare ba wurin zaman su ɗaya ba kuma ba wuri ɗaya suke ba an gane akwai shi to shi wannan in ya shiga cikin ruwa ko da ba najasa ba ne kuma ɗaya daga cikin sifofin nan guda uku suka canza to ruwan ba za a yi ibada da shi ba amma tun da mai tsarki ne an samu a ayyuka na al'ada an gani kamar da zai ba da misali haka akwai abin da kuma tare yake da ruwa makwabcin ruwa ne ba a iya raba ruwa da su to sai ruwa ya canza saboda wannan makwabcin nasa abokin zamansa to shi wannan baya cutarwa ana ibada da su ana ayyuka na al'ada to shine ya ce sai ruwan ya canza bi ma yi fari ƙuhu da abin da yake rabuwa da ruwa yi fari ƙuhu hudin yana koma zuwa ga alma ruwa da abin da yake rabuwa da ruwa galiban a mafi rinjayen lokuta in ka ga ruwa to ba za ka gan shi a wurin ba in ka gan shi ba za ka ga ruwa wurin ba in ku haka gan su tare to akwai dalili akwai dalili kuma ba shi ne galibi ba sai baka misali ka zaiti kamar narkakken mai mai wanda aka narke ko man gyada ko man zaitun an gani? kaga zai yi wahala ka ga galan na mai kuma ka ga ruwa a wurin sai dai in wani dalili ya sa hanka abin nan ba wurin zaman su guda ko kai ba za ka yadda ka haɗe su ba saboda in ruwan ya shiga ciki akwai matsala in shi ya shiga cikin ruwan eh to amma kuma kaga mai tsarki ne wasamni ko mai wanda ba narkakke ba kamar man shanu wanda ba a narke ba ko kuma man kaɗe wanda ba a narke ba shi ake kira da asamni bisini hmm? shi ma kaga ba wurin zaman su ɗaya ba da ruwa mafi rinjaye to za ka ga shi daban ruwa daban wadda sami ko kuma abin da yake da maski kamar kitse ko ɓargo da makamantansu shi ma kaga ba wurinsu ba wuri ɗaya ake ajiye su ba an gane saboda harkar maski ce shi kuma ruwa duk abin da yake mai maski to inda ba haɗe su za a yi a yi abinci ba ko wani abu to kaga ba sa haɗuwa ko kai ba ka son za ka zo ka sha ruwa ka ji su da maski shi yasa ba za ka yadda a firij da kake saka ruwa ba kuma ka ce ka ɗauko galan ɗin man gyaɗa ka haɗe shi ko man shanu ko man kaɗe ko zai yi a gaba zai yi ba eh ko kuma kayi layya ka tara kitse sai ka haɗe su wuri guda kaga ba zai yi ba ba za ka sa su a firij ɗin da ka san kana sa ruwa ba kullihi to da duk wani abu kullihi hidin yana koma zuwa ga addasa ma'ana da duk abin da ke da alaƙa da tun da shi nau'i nau'i ne galiban duk wani abu mai matsi ana kira ne da addasa ko nama ba ko nama ya cika mai sosai naman rago ko shanu ana kira ne dasa haka abinci ma mai yayi mai yawa sunansa addasa kitse sunansa addasa ɓargo da lakka sunanta addasa duk abin da dai yana da alaƙa da matsi to sunansa addasa to wasu da suka kalli irin miya haka ana sa mata mai da yawa irin romuwa ɗin nan in sun zo fasara sai su ce da romuwa amma ba shi ake nufi ba ba romo ake nufi da dasan ba sai dai in an kalli yanayinta in maski ya mata yawa to sai abi kamar yadda normal miya ma in mai ya mata yawa sunanta to wannan shi yasa ya ce maka kulli saboda tana da ɓangarori daban-daban ɓargo sunansa hmm? hmm. to sai ce walwazahi e, walwazahi da kuma datti da ake samu ga tumaki wanda galiban ana samun shi ga suf can da ake uh, suke cire gashin suf daga, daga tumaki su masu wannan aikin sun cire shi zaka ga ana abubuwa da dama ana sutura da makamantansu to in an cire shi aka sa shi ga kwano to yana da datti sosai an gani to wani bi kwano in ba a wanke shi sosai ba aka sa ruwa to sai kaga ruwan ya canza to shi yasa malamai sai suke yawan ba da misali da shi shi ma kaga ba najasa ba ne tahir ne to shi ma yana cikin abin da yake rabuwa da ruwa a mafi lokuta a mafi rinjaye wasu sabu ne haka da sabulu haka da sabulu ko duk wani abu mai kumfa irin su magariya da makamantansu irin su bagaruwa da sauransu duk sunan shi sabon duk wani abu da ana iya wanke wani abu da shi kuma yana da sifa ta kumfa ta tsabtace abu to sunansa sabon walwasafi ko kuma dauda ta jiki haka mutum ya yi zufa bai yi wanka ba wani hawihi da abin da ya kama da wannan to waɗanga in sun shiga ruwa to ruwan ya lalace ba za a ibada da su ba a ruwalla ba a wankan tsarki da su amma za ka iya yin wasu abubuwa na dahuwa da sauransu za ka iya sha an gani? to ka gani? to sai kashi na biyu waɗanda su ma masu tsarki ne amma kishiyan waɗancan ne su makwabtan ruwa ne tare suke sai ce wala ba asa turabi amma wala ba asa babu laifi da canzawar ruwa da canzawar ruwa a ibi tagayyurin ma'i saboda littafin takaitacce ne sai bai kawo shi ba babu laifi da canzawar ruwa bitturabi saboda ƙasar da ruwan suke kwance samanta sai suka canza an gane suka kama abin nan suka dinga wani launi ko kuma ɗanɗanonsu ya canza sai ce walhamati kamar laka misali laka wadda take baka in ka je ƙauye irin masu gini haka gini na laka sai ka ga an tara laka an kwaba ta an sa mata haiki an sa mata waye-waye ta yi kwanaki hatta kai manzalin da za ka ga wari ma take yi ta koma baki kirin an sa mata abubuwa da ita ake kira da alhamatu da kuma irin lakan fadama Mm. to sai ka tona rijiya wurin da ƙasar haka take to kaga dole ruwan sai ne in launin su bai canza ba za ka ga ɗanɗano su za ka ga in ka ɗebo suna warin wannan lakan to wannan babu komai makwabcin ruwa ne kaga shi layu fari kulma'a kaga ba irin zaiti ba ne ba irin addasan ba ne eh wasabikhati ko ƙasa ta gishiri ko kanwa kila inda ka tona rijiya to wurin ƙasa ce ta gishiri tana da galmi da sauransu shine asabikha suna fassara da farar ƙasa amma kuskure ne wasabikhati da ƙasa ta gishiri ko ƙasar kanwa wal ajurri ko kuma ƙasa ta karmataku wadda canda ko farar ƙasa canda da ita ake fenti canda sadda ba a cimma zamani irin wannan ba to idan an yi gini to karmataku shi ake zuwa a ɗebo a tara sai a kwaba sai a zo a yi hentin ɗaki ko kuma a nema ƙasa to sai ka tona rijiya irin wannan ƙasa ce to a wata nuskan suna sawa walhazi a wasu bugun duk da wannan tafi kyau wal'ajirri kuma tafi shahara to amma wasu nuskohin na littafin zaka ga suna sa walhazi kha'un da kuma zayu to shi kuma wata ciyawa ce da ake samu a bakin teku ana alhariri da ita eh tana tana dan da abin nan ita ma tana canza ruwa an gani eh to wani zubin zaka ga wuri ko rafiya akwai sai ka ga ana iya samun irin wannan hakin to dukkanin su waɗanga in an samu dalili na samuwar ruwa a wurinsu kuma sun canza ruwa babu komai ruwa na nan lafiya lau ana ibada da su ana abin nan da su duk da kaga wanda ke rayuwa irin wannan yanki to in ka ce mai sai dai nemi ruwa wanda ba shi ba kaga aika wahalar da shi faslun mali ya ce haza faslun idza ta'ayyanatin najasatu gusla mahalluha idan najasa ta ayyana ma'ana ta bayyana bagirinta ya fito fili an gani aka ga ga inda ta zuba ko ga sutura ko ga jiki ko ga bagiri shikenan gusula mahalluwa tunan inda ta ayyana din ta bayyana din an gani sai a wanke bagirinta tun da kaga bata kawo wani wahala ba fa'inil tabasat in kuma ta rikice gusila saubu kulluhu to dukan suturan sai a wanke ta ma'ana ta rikice ta yadda inda ta zuba ya yi kama da inda bata zuba ba aka rasa gane hakikanin ina ne ta bayyana shi kuma kishiyan ta'ayyanan ne ta'ayyanan ai urifa mahalluha iltabasat lam yu'raf mahalluha can ta'ayyanat an ga inda ta zuba kila ga wando ne banda riga kila ga riga ne banda wando hmm? to kaga in ka tashi wankewa shi yasa aka ce gusila mahalluha na inda ta bayyana din aka gano ta sai a wanke ta amma iltabasa inda ta rikice aka rasa gane ina na take a riga ne ta zuba ko a wando to gusila saubu kulluhu da rigar da wando yanzu gaba ɗaya duka wajibi ne sai ka wanke su saboda alihtiyab saboda ka fita daga shakka ta yi in ka ce a ina zaton wando ne bari in wanke wando to yana yiwa ba ga wandon ba ne in ka ce a bari in wanke riga ina ganin ga riga ta zo ba ga wando ba eh fitsari ne kila kana tafiya aka watso ma sai ka duba ka kasa gane shin ga wando ne ko ga riga sai ka rikici amma tabbas ka san ya zuba to yanzu da wandon da rigar sai ka cire ka je ka wanke gaba daya saboda fita daga wannan shakka kar ka je ka ɗauka ɗayan ne ka wanke zan ba shi bane wancan ne kaga kayi ibada cikin shakku to saboda fita daga shakka shi yasa aka ce gusila thawbu kullu haka in jiki ne shi ma jikin to sai ka je ka wanke an zubo ma da jasa ga jiki amma ka kasa gane ina ne yawwa iltabasa yana ya ɗauka ikhtalatat wato ta cakudu da waninta da inda babu najasa ɗin ta yadda sun yi kama an kasa gane nan ne ko nan to sai a wanke wurin gaba ɗaya tunda an samu iltibasi an samu cakuduwa da rudu da kamanceceniya to wannan babu abin da zai fitar da kai daga shakka shine sai wanke wannan abin gaba daya to wannan ka'ida ce suka yi amfani da ita ta abin da ake kira da al-ihtiyat al-khuruj min ash-shakki fita daga shakku kaga can da babu shakka yaqini ne sai aka ce ni ka wanke inda ta zuba wa mai shakka fi isabatin najasa wanda yake shakka najasa ta same shi ko bata same shi ba bai da tabbas an gane amma yana shakku to na baha to shi shari'a ta dan sassauta mai sai ya dan yayyafa ruwa a wurin da yake shakkan najasa ta taba ba sai ya wanke ba da yana yiwa ma najasa ba ta zuba ba ko kuma abin da yake tunanin najasa ne ba najasa ba ne to sai aka ce ya dan samu ruwa ya dan zuba ya dan yayyafa an gane inda yake da shakkan najasa ta same shi ko ba ta same shi ba amma wa in asabahu shay'un in wani abu ya same shi shakka fi najasati sai yake shakka wannan abin najasa ne ko ba najasa ba ne tafiya yake yi kawai yana tafiya ya biyo gun wani gida sai gaɗe an watso mai ruwa sai yake tunanin fitsari ne ko ko ruwa ne eh to shi ma shi ma fala na buha alaihi babu komai a kansa ba sai yayi ya faruwa ba tun da bai da tabbacin abin najasa ne an yahe masa amma in yana zaton najasa ne to sai ya zuba ruwa
in ya tabbatar da najasa ne to ko bai gan shi ba to sai ya zuba ruwa amma in yana tunanin ko najasa ne ko ba najasa ba ne to ba sai ya zuba ruwa ba duk da wasu malamai na cewa shi ba sai ya zuba ruwa kamar mai a ƙarabul masalik shi ya kawo cewa ko da bai da tabbacin cewa abin ba najasa ba ne to sai ya zuba ruwa saboda shi ma ya fita daga mi shakka wa man tazakkara najasata wanda ya tuna najasa wa huwa fi salati kuma alhali yana cikin sallah to qata sai yanke sallah ma'ana ya fara sallah sai ya tuna eh ga wandonsa ko rigarsa ko ga jikinsa akwai najasa to sai ya yanke ana cewa ya yanke juya ɗaya zai ba sai ya ce assalamu alaikum ba shi ne ma'ana ya yanke illa an ya khafa khurujal wakati sai dai in ya ji tsoron cewa lokaci ya masa kunci zai iya fita mana in ya ce shi yanke ya je ya wanke wannan abun sannan ya sake dawowa ko da zai gama wannan muhtari ya riga ya fita na sallah to wannan sai suka ce ya ci gaba kawai ba sai ya yanke ba saboda kun san eh, su malamai na malikiya sun ce kula da lokaci ya fi mahimmanci sama da kula da gusar da najasa idan zanga najasa a jikinka sannan ga lokaci ya yi kunci dole in ka yi ɗayan sai ka rasa ɗayan misali in ka ce sai ka wanke najasa to mukutari zai fita da sallah in kuma ka ce a'a ka yi sallar to kuma ba za ka samu dama ka kawar da najasar ba to a nan sai a gabatar da lokaci sai ka yi sallah da najasa ɗin saboda lokaci ya fi ya yi mahimmanci
wa man salla biha nasiyan
wanda ya salla tare da najasa yana mai mantuwa ba da gangan ba kuma bai tuna ba wata zakara ba da salami sai bayan ya sallame sallah sai ya tuna to a ada fil wakati ya akwai lokaci ya sake sallah ya yi sallah sai da ya sallame sai ya tuna ai ai yana da najasa sawawan a jikinsa ko a suturarsa ko ba a wurin da ya sallah da hukuncin ɗaya ne an gani? to yin akwai lokaci mai yalwa ta yadda zai samu damar ya je ya kawar da najasa ɗin ya dawo ya sake yin wannan sallan muhtarinta bai fita ba to haka zai yi
amma in ya zan
ko da zai gama wannan abin lokacin sallan ya fita to ba sai ya sake ba saboda sakewa musu habbi ne kamar yadda zai ambata nan gaba an gani cewa duk wata komarwa da aka ce mai mutum ya yi ya sake kaza ya sake kaza sai aka ƙayyade amin aka ce a cikin lokaci to wannan mayarwar musahabi ce ba wajibi ba eh tunan za mu tsaya insha Allah saboda lokaci alaikum assalam wa rahmatullahi Allah mutumin da shi kuma bai da lafiya a da kila rashin lafiya sai ya kama shi to ko yana zaune haka wasu ruwa farare ɗaya zai ga sun fito shi kila a gabani so shi kuma in zai yi sallah ya yi kamata ya yi da sarki na tufafin shi
a shi kawai duk sanda zai yi sallah sai ya wanke suturarsa tufafin shi Mm, da jikinsa inda abin ya zo ba shi an ka ɗora masa duk sanda zai yi wata sallah to shi kaga sai ya wanke suturarsa tunda uzuri ne na rashin lafiya to wannan koda yana sallah ne abin ya zo masa babu komai sai ya ci gaba amma dole ne duk sallah to sai ya wanke jikinsa da wannan suturar tashi saboda haka hukunci ne kamar hukuncin mai salisul bauli ne ko kuma mace mai jinin ciwo eh, ko kuma masu dai wani uzuri mai kama da wannan To abin da aka dora musu kenan ba a ce ko da suna cikin sallah abin ya zo sai sun yanke sun je sun wanke sannan su sake dawowa ba tunda uzuri ne na rashin lafiya sai ya je ya ta neman magani har Allah ya raba shi da wannan lalurat to ba wata tambaya to to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh